بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله العمل في الصلاة كتاب العمل في الصلاة أيكي تكين صلى باب استعانة اليد كان يمتى مقود هنونك في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة نيمان تيمكو هنو تكين صلى وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل متنزي نيمتى مقود في صلاته من جسده بما شاء duk abin da yake so wani bai iya tashi sai ya jingino da hannu to ya jingina da hannun wa wada abu ishaqa alan suwatahu fi salah abu ishaqa ya dora hularsa cikin sallah wa rafa'aha kuma ya ɗaukake ta kaga kana cikin sallah kai haka ko ka aza wa wada ali radiyallahu anhu kaffahu ali ya dora tafinsa ala rusgihi akan rusginsa al'aisar na hagu fi sala kaga nan kenan kaga ai aiki ne to wannan illa an ya hukka jildan aw yusliha sawba sai dai in ya soshi wato fata aw yusliha thawban ko kuma inda zai gyara tuhonsa idan gyara yayi yawa ko kuma susa ta yi yawa nan kan قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة عبد الله بن عباس يا كان أبو ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته يما هي في أسجي خالصا يما هي في أسجي قال سيتي فاضطجعت sai ni kishinkida ala ardil wisada akan fadin filo wattaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi manzo Allah da iyalan sai jingina fi tsuliha cikin tsawon wato filon fanama rasulullah manzo Allah yayi bacci sallallahu alaihi wasallam hatta tasafa al-layl hadda dare ya tsala au qablahu bi qalil ko gabanin rabin dare da kadan au ba da ko bayansa bi kalilin da kaɗan sun masai ƙada rasulullah sai manzo Allah ya falka fajalasa sai ya zauna fa masa hannauma sai ya shafe bacci an waje yi daga fuska shabiyadihi da hannunsa irin mutum ya tashi daga kwana ya haka nan an san bacci zai damu mutum ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا زوا قرشي ثم قام sai manzo Allah ya tashi ila shanni zuwa ga wata salka mu'allaqa wadda take rataye wa tawadda minha sai alwalla da gare ta fa ahsana wudu'ahu ya kyauta alwallarsa thumma qama yusalli sai manzo Allah ya tashi yana yin sallah قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي فقمت سنتاش فصنعت مثل ما صنع na aikata abin da ya aikata sun zahabtu sai na tafi bakwamtu ila jambihi na tsaye gefen manzo Allah kowa za a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahul yumna ala rasi sai manzo Allah ya ɗora hannunsa na dama akan kaina fa akhadha bi udhnayya al yumna sai ya riƙe kunnina na dama yaftiluha yana tuttunka shi fatala shine ka tunka abu kai mai abu haka tunnin yaro ka kama shi kana haka biyadihi da hannunsa fa salla raka'ataini yayi sallah raka'a biyu thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'atain thumma autara daya biyu uku hudu biyar shida ta goma sha uku kenan utiri ثم اضطجع سيكونت حتى جاءه المؤذن سيمن سيمي كيران صلى يزومي فقام فصلى ركعتين خفيفتين سي ركعتان الفجر thumma kharaja fa salla subha sai fito ya sallaci sallar subha ina mahallin shahida a wannan hadisi al-fatalu kaga fatalu aiki ne cikin sallah amma khafifu la yubtilu as-salah al-amal al-isti'ana bil yadi kenan babu ma yunha min al-kalami fi as-salah sai abinda an ka hana na magana cikin sallah قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال يتي كنا منكسنتي نسلم منا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة فيرد علينا سي ما يرمنا ده هنوكينا لما رجعنا من عند النجاشي lokacin da munka wato a wannan lokacin mai da sallama da baki wa alaikumussalam wa rahmatullah amma lokacin da mun ka dawo daga wurin najashi kasan abdullahi yana cikin waɗanda sun kai hijira ila al-habasha sallamna alai sai mun kai wa manzo Allah sallama falam yarudda alaina wa qala sai ce inna fi salati shughla a cikin sallah akwai shagali wato akwai aiki wanda yake zai hana mutum wato zai hana mutum inna fi salati shugula a cikin sallah akwai shagali wanda yake zai hana mutum wato yayi magana a cikin sallah dan hakan nan a wannan lokacin a wancan lokaci manzo Allah ana ana sallah ana magana amma yanzu daga bayan haka babu magana al hadathna ibn umayr hadathna ishaq ibn mansur حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مثال والنهديس قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي أمر الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم زيد بن أرقم يتيم إن كنا للي منكسنجي لا نتكلم في الصلاة هنا مقنا تكين صلى على أهد النبي زمن منذ صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه daga wani ya ce kai wani ya yau na kai sallah yau sallar juma'a na kai ta bi hajatihi da bukatarsa hatta nazalat sai da ta sabka hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti sai an ka umurce mu da mu yi shiru yana inna fi salati la shughla babu ma yajuzu min at-tasbih wal hamdi fi salati lirrijal abinda yake wato halitta babin abinda kenan yake halitta na daga tasbihi da hamdala cikin sallah lirrijali ga mazaje ba mata ba قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي آفتي يصلح بين بني عمرو بن عوف قل انسله wurin banu amur banu amur su ne mutanen alan khalid mutanen iblet mutanen quba masjid quba su ne banu amur masjid qiblatain su ne banu salima wa hanat salatu sai sallah ta halarto وجاء بلال أبا فجاء بلال أبا بكر سي بلال يزوم أبو بكر رضي الله عنهم faƙala sai ce hubisan nabi sallallahu alaihi wasallam an tsare manza Allah wata ummun nasa ina akwai lalura ta tsare manza Allah kai kalimanci mutane ƙala ce na'am ba matsala in shi ito in kun so kaga ladan in ya ga liman ya yi jinkiri shi kamata ya ce na'ibi to wani kaga ka tashi fa qama bilalun salata sai bilal ya tsayar da sallah فتقدم أبو بكر رضي الله عنه سي أبو بكر يقباته فصلى يسلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا من زال الله زينا ساجسه ساجوا ما ناينا وارسه واروا حتى قام في الصف الأول هذا من زال الله يسعي أتسعون سوى فرقه فأخذ الناس بالتصفيح سي من زال الله سي متانينا تابي هو كتي تصفيقي هو كتي تصفيحي أما ما لما يسنبم من تسكان تصفيق shi ne wanda za a yi da wannan tasfik shi kuma wannan wanda za a yi da da tafuna ƙala sahalun hal tadaruna ma tasfihu huwa tasfiku التصفي هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ألوكة كما أبو بكر بي ويقات كن صلش فلما أكثر التفت لوكة دي قمتاني دي سنية ويتا سنية ويتا ونن تعبيس يوي ويا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف سيقى من ذا الله يلا تكن سهو فأشار إليه مكانك النبي يتس ياورنك كاقا ونن تسئي تعبين دهنو baya bata sallah farafa abubakarin yadayhi fa hamidallah abubakar ya dauka hannunsa ce nagode Allah thumma raja alqahqara sai dawo baya ba da baya wara'ahu wa taqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla kaga duk wannan dawowa baya baya amma za Allah ya shiga yin sallah baya bata sallah babu man samma qauman na'am waiwaye wanda yake na gyaran sallah bai bata sallah waiwaye bai bata sallah babun man samma qauman aw sallama fi salati ala ghairi muwajahatan wa huwa la ya'lam wanda ya ambaci mutane ko ya sallama cikin sallah ba tare da ya fuskanta ba alhali shi bai sani ba ala dasna amru bin isa حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا حسين بن عبد الرحمن أنا أبي وائل أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول من كسن شيء من التحيات في الصلاة ونسمي زي ما أنبتوا سمتاني ويسلم بعضنا على بعض ساشا يما ساشي سلمه فسمعه رسول الله سيما زال صلى الله عليه وسلم يجو النائب السلام على فلان السلام على فلان فقال يقول التحيات لله tsarkaken gaisuwa sun tabbatar ma Allah wassalawatu tsira wa tayyibat dadade sun tabbatar ma Allah assalamu alayka ayyuhan nabi aminci ya tabbata gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillah salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innakum in fa'altum dhalika kudin nan idan kun ka aikata haka faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salih kun sallama ma dubbawa Allah na kwarai fi sama'i wal ard kaga kenan bawa na kwarai ko yana da da ko bai da da addu'a bayan Allah na shafo shi ka gani sallamtum ala kulli abdin lillahi salih fi sama'i wal ard a sama yake ko a ƙasa yake babun at-tasfiqu lin-nisa tafi kuma na mata ne قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال تسبيح نمزاجين والتصفيق للنساء ثم مات سنة تابي قال حدثنا يحيى اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء babu man raja alƙahakara wanda ya dawo baya da baya fi salatihi mun san akwai kalimar ƙahakara akwai kalimar muhudaudiban akwai bambanci tsakanin ƙahakara da muhudaudiban muhudaudib ihdaudaba fulanu bi ma'ana duke-duke da duke ka san ka taso da duke-duke shine ake cewa ihdaudaba amma ƙahakara shine baya da baya aw taqaddama bi amrin yanzilu bihi ko kuma ya gabata ya gabato ya gabata da wani al'amari wanda ya sabka da shi rawahu sahal bin sa'ad an nabi sallallahu alaihi wasallam ka hadisin mutaqaddim ala hadathana bishr bin muhammad akhbarana abdullah قال يونس قال الزهري أخبرني يونس أنس بن مالك يتي أن المسلمين للي مسلمي بينهم في الفجر a tsakanin lokacin da suke sallar alfijiri yau mai ithinaini ranar litinin wa abubakar radiyallahu anhu yi salli bi abubakar yana musu sallah wa faja a humun nabiyu sai manza Allah ya musu zaton ba ya yi musu bazata fa faja a humun nabiyu annabi ya musu bazata karkashe fasitar hijirat aisha ya yayi shamakin ƙofar aisha radiyallahu anha ونظر إليهم سيكليس وهم صفوف سنة سهو فتبسم يضحك من ذا الله يمر مشي أنا داريا wa naqasa abubakar radiyallahu anhu ala aqibai sai abubakar ya koma baya akan dugadugansa in Allah yake cewa naqasa ala aqibaihi wa qala inni akhafu Allah ko shaytan naqasa kenan wa dhanna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yakhruja ila as-salat ranar litinin fa kun san daga wannan ranar litinin ko manzo Allah ya mutu ranar talata sai yana tsammanin manzo Allah zai fito wa hammal muslimuna an yaftatinu fi salatihim musulmai suna sun himmantu da su fitinu cikin sallah farhan bin nabi sun ga manzo Allah ya tashi kun san manzo Allah kwana nawa yayi yana rashin lafiya goma sha hudu kwanan shi goma sha hudu bai da lafiya eh kwana goma sha hudu bai jin jikin shi arba'ata ashara yawman annabi yayi bai jin jikin shi to a ranar litinin ya ji sauki ashe saukin ban kwana ne ya kalli mutane yayi dariya kenan menene dariyar nan take nuna ya ji daɗi da al'ummar shi sana na akan abinda ko ba shi dan yana ya aza su ya saita su shine wannan dariyar da manzo Allah ya ji dadi yayi murmushi ya ji dadi su ko mutane jin dadin cewa manzo Allah ya samu lafiya ashe ba su sani babban kwana ne manzo Allah yayi fa ashara bi yadihi an atimmu manzo Allah ya ce ku cika sallar thumma dakhala al-hujra wa arkha sitra sai ya shiga daki ya sako labule watuwafiya zalikal yau wannan ma ranar yan rasu tunda ranar litinin da yan rasu ranar talata ana rikici yaya za a yi manza Allah binne shi za a yi wanka ya za a yi mai ya za a binne shi wannan shi ne yaya halifanci zai kasance talata dai tana nan sai ranar larba an ka binne shi sallallahu alaihi wasallam babun idza da'atil ummu waladaha fi salat idan mahaifiya ta kire danta cikin sallah qala al-laythu hadathani ja'far an abdurrahman bin hurmuz qala qala abu hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man za Allah yace nadat imra'atun ibnaha wato wata mata ta kiraye danta wa huwa fi sauma'atihi yana cikin dan ɗakin shi na ibada sauma'a shine ɗakin da ake shiga don ibada ƙala sai ta ce ya jureju jureju ke ƙala ya ce Allahumma ummi wa salati ya Allah mahaifiyata ko sallata shin wane ne zan yi anan ya Allah ƙala sai ta ce ya jureju ƙala Allahumma ummi wa salati ya Allah ga mahaifiyata ga sallata wani zan karɓa ma ƙala ta ce ya jureju ƙala Allahumma ummi wa salati ƙala sai ta ce Allahumma la ya mutu jureju Allah karka sa jureji ya mutu hata yanzura fi wajhil mayamis sai ya kalli fuskar karuwai kaga nan mayamis a wani ruwaya mu misal wadda ka sani ta riyadu salihin mu misal to nan mayamis jami'i ne وكانت تأوي إلى صومعته رائية ترعى الغنم أما أكوي وتمكيهاية تنازوا آكن جريج تناكيون دبوبي فولد سيتحيف وقيل لها ممن هذا الولد wannan ɗanawa ƙala ta ce min jureji ai ɗan jureji ne na zalafi so ma'atihi wato wanda yake ya sabka a cikin ɗakinsa na ibada ƙala jureji aina hadar lati ta zu'un anna wala da hali jureji ku tunawa akwai bakin uwa duk ƙaddara ta ƙaddari bakin uwa sai da ta zo ta ce ɗan jureji ne sai ya ce ƙala ce ya babusu ya kai ɗan yaro babus shi ne ɗan ƙaramin yaro ibn battal ya ce albabus arrabe wanda ake shayarwa ana ce mai babus to amma waga kalimar babus an yi ta saɓani halhiya arabiya ko kuma mu'arraba ce wasu ka ce a'a babusu ma kuma sunan yaron ne shi adda wannan suna mana abuka wane ne babanka ƙala ya ce ra'il ghanam makiyayi dabbobi kaga wannan suna daga cikin yaran da sun kai magana suna yan ƙanana ana takallama fi mahadin nabiyyi muhammadu wa yahya wa isa wal khalilu wa maryamu wa mubri jurejun summa shahidu yusufun wa tifilul ladal ukhdudi yarwihi muslimun waɗanda dai sun ka tabbata dai mubri jurej mubri jurej wannan ya tabbata sai kuma annabi isa ya tabbata sai kuma a yahya amma yahya bari dai mu zo ga ashabul ukhdud wanda yake wanda za a jefa mahaifiyarsa cikin wuta sai yake cewa ya umma ya umma yana cewa ya umma iktahimi wa anta ala alhaq yace ki kutsa domin kina akan gaskiya ka gane ko to waɗannan su muttafaqun alai amma shahidu yusuf to shi yana da khilafa fa shahida ya bin gashi in kana qamisu huko to wa yake nuna maka wannan akai wanda dai muttafaqun alai mubri jurayjun annabi isa sa'annan kuma da tsifilul ukhdud ai ba shi dai ba shi yasa ai ba yaro karami ne yaro karami ne to takallama fi mahadin nabiyyi muhammad annabi muhammad wa yahya wa isa wal khalilu wa maryamu wa mubri jureju ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم akwai wani shi ma wa mashitatul fir'auna wanda ana ma wannan mashitatul fir'aun shi ma na an ci yaro ne to waɗannan duka dai ba shi bane eh sai ta ce Allah karka sanya ni in zai iri shi to wannan shi wane ne ne wanda take cewa Allah karka sanya ni zai iri ne yaro ne karami ko ko rabe to hakan nan sun kace kuma annabi Muhammad to kaga wannan ba su bai da inganci ba mu ga ne islami wanda ya nuna annabi Muhammad yana yaro karami yayi magana yahya ya yahya khuzul kitaba bi quwwa shi ma akwai dalilin yayin magana isa annabi isa wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahala wal khalil annabi ibrahim ba mu ga dalili ba maryam ma ba mu ga dalili ba wannan ba mu ga dalili amma waɗanda su muttafaqun alai to wannan hadisi abin da yake nuna mana in mutum na cikin sallar nafila mahaifiyar shi take kire shi ya bar sallar nafila ya karba mata ya karba mata domin irin tsoron wagga domin kaga ta ce Allahumma la tumituhu hatta hatta yanzura fi wajhil mayamis babun masahil hasa fi salah shafa tsakuwa cikin sallah qala hadathana abu nu'aym ha ايه في في وجه المياميس وجوه المياميس هو مو مثال اه طب في وجه المياميس نعم نفس الشيء قال حدثني معيقب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل ما زال لا يفد a cikin mutunan da yake wato mutunan da yake yusawwi turaba yana daidaita ƙasa haithu ya sujudu duk lokacin sujada sai ya masallaci mai ƙasa kenan in kunta fa'ilan wa wahidatan in ka zamo kana aikata haka to so ɗaya ya isa in ka zo za ka yi sallah baka gyara ƙasa ba har za ka yi sujada to wahida yakfi amma duk lokaci kenan wahida la tubtil sala amma ka zamo kowane lokaci tusawwil hasat kaga wannan ya zan aiki mai yawa babun bas thawbi fi salati lis sujud sai shimfiɗa tuha a cikin sallah dan sujada قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي منكسن منا صلى تارنا من زال في شدة الحر فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض إذا ديم بيسام إيكو إن يتبت الدقوشن صدق قصابة بسط ثوبه فسجد عليه كان باب ليفي كاسن إرين باكسن آه zahi yana hana mutum ya yi sallah alaihi salu sai ka zo ranar juma'a harin billahi lalabi wagga juma'a na yi ta waccan juma'a nan ta farko da ni ta yi madina sai ina cewa bare in yi kwanci na har lokacin sha ɗaya ina takamar wai cikin mazan samu ina wajen masu daga mama na wajen ina da an kai karatun nan da muka shiga kai ba ku bane shi nan nan wajen inda motocin na jami'a suke tsayawa malam sai wajen nan tsayi ya gagara ai sai da takalmi ni sallah wallahi ka tsaya da kafawunka ya gagara ban dai da tafi ba littafi ko a ga hannuna wallahi sai sai da ni sallah da takalmi in ka yi sallah da takalmi kuma ka je ruku'i malam in ka zo shi kuma sai dai ka tsaya akan kafawanka kai ka dan ka tsaya akan la haula wala quwwata ka san zafin mamlaka ba ɗaya yake da zafin mu ba zafin dutse ne kaga irin wannan sai ka dora tufanka a'a wannan a ji iftirashi da tawarruki yake ya'unka babu ma yajuzu min al-amali fi salah قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ناقصا شيء أمد رجلي في قبلة النبي إنا جدا إنا واتو ميكي أفا بورات كن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني دنيا سجد سي زنبوريني فرفعتها سين أوككي فإذا قام مددتها إن كما يتاشكم سين ميكو أبينا shi kuma manzo Allah in yazo kuma sai ya sungure ta kaga wannan al'amlu fi salah wanda la yabtulu salah a ruwaya wata ruwaya yake cewa wal buyutu yawma izin laysa fiha masabih ka duba ka gani gidan manzo Allah daki annabi fa eske ya kai tura surtura sai dai dai surre to kai dakin naka da ya kusan masallacin nawa dakin manzo Allah bai wuce dai metar su dai metar bai ma ko ko 1 metar sankan sur 'yan metar sankar Allah Idris mi za ka ce ka ga zuhudu ba gina gidan da ma ba ka iya kwanci ma cikin shi sau kuma ka gina gidan da ma ina ganin sai ka yi shekara ma goma wani wuri ba ka kai shi ba akwai mai gidan da sai shi shekara goma ma bai kai wurin wannan cikin gidan yake kwana amma bai kai wannan wurin kuma kuma har duk da hakan nan kuma akwai kuncin rayuwa amma duk da waɗannan su kuma suna a hakan kuma akwai walwalar rayuwa me yasa haka sai addini sai riko da addini jama'a قال حدثنا محمود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الشيطان عرض لي فشد علي شيطان يبجر من يتصنن تامن ليقطع الصلاة علي ne yanke min sallah fa amkanani Allahu minhu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar da ni akan sa bayan hakan nan wada'tuhu wada'tuhu da ya hakan nan sai nin ma kare shi wada'tuhu sai nin ma kare shi walaqad hamamtu na himmantu an uthiqahu ila sariyatin in daure shi akan wani wato gimshiki na masallaci hatta tusbihu tanzuru ilai akwaye gari ku kalle shi wa zakartu qawla sulaiman alayhi salam rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai ne tuna annabi sulaiman shine Allah ya bashi wannan kuma ya ce Allah habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faradahu Allah khasi'an sai Allah ya mayar da shi yana kaskantacce ثم قال النظر بن شميل وضعته بالذال ai khanaqatuhu nimshaqe shi ma karewa kenan wa fada'atuhu wa fada'atuhu min qaulillahi ta'ala in kuma fadda'atuhu ne yawma yud'una na tunkuɗe shi kenan ai yudfa'una was-sawabu fadda'atuhu na tunkuɗe shi Allah illa annahu qal bi tashdid al-ayn wat-ta'i fadda'atuhu ainun tayi tashdidi ta'un ma ka samu tashdidi to in ka ce fada'atuhu nin ma kare shi fadda'atuhu ni tunkuɗe shi as-sahihu shine ni tunkuɗe shi babun idan falatatit dabatu fi salah idan dabba ta sare ta sare kenan in falata sarewa idan dabba ta sare kenan ta warware daga daurinta a cikin sallah wa qala qatada in ukhidha thawbuhu yatba'u sariqa wa yada'u salah kawai kana cikin sallah sai barawo ya zo ya doke ma tufafi ka shanye tuwahi ga barawo ya zo shine an ka tambaye ibn uthaymin rahimahullah ya ce ya sheikh mutum ne wanda yake yana sallah ga jikashi da fasfot ne da kudin shi kuma yanzu ga ya ga barawon kuma ya bar barawon ibn uthaymin ya ce wannan mutumin jahili ne bai da fiqihu sai zabi faqi ya ce bari sallan mana ka je ka kamo abin ka sa'annan kai sallah shi yana ganin tsoro Allah ne gare shi yanzu kana sallah kana ka kabbarta sallah sai barawo ya zo ya sabce masa lula bari sallah bi shi ko kai allimin wani ya shiga eh ha? eh to aha to yayi fikihu mana yayi dan sallan nan ko an yi ta ba ta da dadi ko sallan nan ko ba a yi ta ba ta da dadi dan ba ana tsuwa to balantana yanzu wanda ya tafiya irin Saudiya password ina an dauki ya kake ganin mutum akwai ba karamin matsala ba saudiya a ce fasfor ya bace eh akwai matsala ke kaga in kana in kana da fiqh ka bar wannan sallah ka dai ka kuma ga guzuri guzuri ga matsala ga guzuri ga fasfor dan haka nan ka rabu da ita yace malam isbah eh mala da yana kala ka tsaye da keke shi eh yana da ka ta ku eh ke kyale
an ka tai da ita kace mai kace mai ba fiqhu gare ba qala hadathana adam hadathana shuba hadathana al-azraq bin qais qala kunna bil ahwaz mun kasance a ahwaz nuqatilul haruriyya muna yakin waɗannan 'yan khawarij fa baina ana ala jurfi naharin ina gefen rafi idza rajulun yusalli sai ga wani mutum yana sallah wa idza lijamu dabbatihi bi yadi sai ga linzamin dabba ga hannu ne waja'alat ad-dabbatu tunazi'uhu sai dabba tana jayayya da shi waja'ala yatba'uha shi ma yana binta in ta hizge shi ya bita yana sallah qala shu'ba huwa abu barzat al-aslami wannan mutumin shine abu barzat al-aslami faja'ala rajulun min al-khawarij kaji su ya ƙulu Allah mafa'al bi hada shek Allah ka tsine mu wanga ba Allah ya yake sallah yana wanga abu falamman sarrafa shehu lokacin da shi kuma abu barzatal aslami ya juya ya sallame sallah ƙala ce inni sami'tu qawlakum khawarijawa naji magana ku don ka san wanda yake tashdidi shi kullun gani yake kowa bai da addini sai shi kaga wannan matsala ce yanzu kana ganin wani wanda yake kin tsananin kin demokradiya waga son demokradiya ai babu mahalukin musulmi mai son demokradiya sai dadda an mallake mu sai ni je na kwatamta duk malaman da suke na 'yan kungiya 'yan demokradiya 'yan shi'a ko 'yan ɗariƙa sun fi su kaga wannan rashin hankali ne mu demokradiyan da an ka samu na a cikin ƙasashenmu mu in son mu ne yau ana barinta waga son demokradiya to kuma baya halitta baya kamata ga mutum mai hankali ya siffanta ahli sunna da dan dariƙa da dan shi'a dan dariƙa da dan shi'a kowa ya san ba addini suka yi ba to yosu zaka zo kai wai dan wata manufa ta ka taƙin abun gashi ai wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa duk yanda mutanen nan sun kai maka illa duk yanda kake ganin sun zama malaman gwamnati ba ka siffanta su da waɗanda suke maƙiyan irin waɗanga maganganu cikin ahli sunna yan ɗariƙa suna son su wallahi 'yan ɗariƙa na son su sai ga ɗan ɗariƙa na taƙama ai an ce malaman ɗariƙa da malaman shi'a sun yi ahalin sunna 'yan demokradiyya sun fi su 'yan ahalin sunna mabiya gwamnati Kaga? to shi abubarza sai ya ce na ji ku wa inni gazautu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam sitta gazawati nayi yaki tare da manzo Allah yaki bakwai aw sab'a gazawatin wa thamaniyan nayi yaki bakwai ko takwas kaga wannan ita ce ake ce ma wawu thamaniya wawu thamaniya ko tunda duk cikin adad ba inda wawu za ta zo sai wurin thamaniya ai abidatin sa'ihatin sayyibatin kaga wa wa abkara sai kuma inda Allah tabaraka ta kalbuhum saminuhum sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil qayb wa thaminuhum can kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hatta idha fut idami idha ja'uha wa wa futihat wuta ce ko aljanna a'a wace ce adda kofa bakwai wace ce adda kofa takwas aljanna ita a takwas sai adda wa futihat amma in ka zo wurin wuta sai ka ce futihat hatta idza ja'uha futihat kaga wabu wa futihat kaga dan hakan nan an ka samu wawu samaniya ka gane ko wa futihat nan kuma futihat kaga dan hakan nan duk wani abun ga zaka ga wawu samaniya wa shahidtu taysirahu abubar za sai ce na halarci saukin manza Allah wa inni in kuntu an arji'a ma dabbati ni in kasance in dawo da dabbata a habbu ilayya min an ada'aha tarji'u ila ma'alafiha shi yafi soyuwa zuwa gare ni da in barta ta je ta kiyo fa ya shukka alayya kuma in je in kamo ta daga wurin kiyo ya wahala gare ni kaga abubar za shine faqihi ko kuma khawarij to so da yawa kake iski wasu masu matsawa cikin addini ba laisu bi fuqaha domin inda akwai faqihanci abinda yake karhinka wa za ka dora mashi kowa ya san mulkin da ake kasashen mu ba na gaskiya bane to amma me yasa za mu doko fadar da ta yake karhin mu wanda in mun in ba mu yi hattara ba in mun ka janyo ta ba mu kadai za ta samu ba sai mu lallaba in an dauka wallahi alhamdu in ba a dauka ba ranar kiyama ba a ci da mu ba ku yi magana ba kun riga kun fada ka san uzuran au nuzura kun kun riga kun ba da hanzari kun faɗi gaskiyar ku wannan yaƙi na demokradiyya kafirci ne ba yaƙi ne na musulunci ba ya isa shi da sai ka sa su ka maida su takobi za ka ɗauka gare su kai ka ɗauki takobi su kuma suna da bindiga a ƙasa ko masu karɓa waɗanga hillanin gada a can suna karɓar zakka ai sai a maida su abokin wasa eh wasu suna rayuwa tare da su in ka je nan wajen junju suna rayuwa da fulanin galakurawa tare da su suke cikin gari ce to ku yi ina ce musu to inda duk sun kawo telefon sun ce malam ga sunan ma wurin mu sai nace ku yi mu'amala da su waɗanda tafi karfin ka ka mai da ta wasa kai yanzu ga ya kake iya yi da mai bindiga ya zo ya kashe kai hallaka ka ka kyale shi kawai ka inda ya bai shiga sha'anin ka ba ka kyale shi ka kyale shi tunda babu yadda za a yi ba ka iya baro garin ku to me za ka sai ka mai da su abun nan abokanan wasa sai ka mai da su kawai ba su tabawa shikenan kar ka shiga sha'anin ka in ka shiga wani kace kace kuma sun ka samu labari kuma sai su zo kana cikin masallacin ka su ɗebe ka su kashe wani fa ya zo ya yi sahu nan wani gari da ake ce ma garin bisala wajen junju ya zo yana cikin sahu shi ma Allah da sun ka ɗebo su sun harbe shi ya yi musu wani abu can da an ka ce yana mu'amala da su kasan dama abu biyu ne in kana mu'amala da su kace zaka bar su kashewa ne in kuma sun kaga alamar an kace kai ka nuna su kuma kashewa ne babu mai dadi ciki kar kai mu'amala da su kar ka nuna su eh kai dai ka shiga sha'aninka kawai kar ka zan tare da su amma duk wanda ya shiga wannan abun bai iya hita ko ya so ya hita kashe shi za su kashe shi ko kai gaba قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن أروى قال قالت عائشة خسفت الشمس رانا تاي خسوفي فقام النبي سيما زال صلى الله عليه وسلم يميك فقرأ سورة طويلة ya karanta dogon sura sun raka'a fa aqala sai ya ruku'i ya tsawaita sun rafa'a ra'sa ya doko kansa thumma iftataha bi suratin ukhra ya bude wata sura thumma raka'a hatta qadaha wa sajada yayi ruku'i har da ya kare wannan yayi sujada thumma fa'ala dhalika fi thaniya sai ya aikata haka cikin raka'a ta biyu thumma qala innahuma ayatani min ayatillah rana da wata ayoyi guda biyu ne na Allah fa idza ra'aytum zalika idan kun ga wannan fa sallu ku yi sallah hatta yufraj ankum sai a yaye muku abin da kuke a cikin sa da qad ra'aytu fi maqami hadha kull shay'in wa ittu duk abin da an kai mai alƙawari a matsayin ganawa na ganshi hatta laqad ra'aytuni har na ganni uridu an akhudha qitfan min aljanna in ɗebo wani abin tsunka wani unqudan wani reshe na aljanna hina ra'aitu muni lokacin da kun ka ganni ja'altu ataqaddam kun ga manzo Allah yana cikin sallah sai ya haka ya kamo mahallu shahidin kenan wala qad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan naga wutar jahannama sashin sana bugun sashi hina ra'aitu muni lokacin da kun ka ganni ta'akhartu kuma na jayo da baya wa ra'aitu fiha amru bin luhay sai ni ga amru bin luhay amru bin luhay kun san kuma shine wanda ya kawo bautar gunki huwa alladhi sayyaba as-sawa'iba shine wanda ya tafiyar da ko ya kasantar da as-sawa'iba ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila sa'iba kenan dabba wadda za a barta don gumaka shi ya zo da wannan al'amarin amr bin luhayy shi ya zo da sha'anin gata gunki duk wani dan bori wanda ka ganshi ya aje wani dan rago ko wani dan akuya daga amr bin luhayy ne dan aje shi dan dan dai dan dai doguwa dan doguwa babu ma yajuzu min al-busaq wa an-nafth fi as-salah na ganin babin nan yana kai ko na so kitabin nan mu gama shi kitabin nan mu gama shi babe kenan na abin da ya halatta na tofi da da, da bushi cikin sallah wa yuzkaru an abdullah ibn amr nafakha an-nabiy annabi yayi busa fi sujudihi fi kusufi kaga wannan raddi ne zuwa ga malikiya da suke cewa nafkhu fi salati كالتكلم ومن نفخ في الصلاة سجد بعد الصلاة لا ليس بصحيح النبي يا بوشي cikin sallah bushi baya bata sallah ko baya sa domin su malikiya sun dauki bushi magana ce ala hadathana sulaiman bin harb hadathana hammad an ayyuba an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan yaga kakin majina fi qibalil masjidi alqibla masallati fataghayyada manzo Allah ya kabrara ala ahalil masjidi mutanen masallaci ya ce haba da hankalin ku malam wa qala yace inna Allah qibala ahadikum Allah yana gabanin fuskar ɗayan ku fa idza kana fi salatihi fala yabzuqanna idan yana cikin sallah tai kada yayi tofi au qala la yatanakhamanna ko kada ya tofa majina thumma nazala fa hatta habi yadi sai manzo Allah ya sauko da kanshi ya goge qala ibn umar radiyallahu anhuma idza bazaka ahadukum falyabzuqu an yasari in ɗayan ku zai yi wato tofi ya tofa a hagunsa قال حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة إذا متن يكسن تكن صلى فإنه تواشي إنن يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه yana ganawa da ubangijinsa ne kada yayi tofi gabaninsa wala an yaminihi ko damansa walakin an shimalihi ta hata qadami sai dai in ta kai ayi to kai karkashin duddugenka ta hagu babun man safa man safaqa jahilan min ar-rijali fi salatihi lam tafsir salatu babe kenan na wanda yake saffaka jahilan yamma da wani jahili fi salatihi lam tafsiru salatu jahili yayi ta'addanci ka mare shi fihi sahal bin sa'd radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisin sahal hadisin sahal al'ati zai zo malakum hina nabakum shay'un fi salati akhadhtum bit tasfih zai zo wannan hadisin babun idza qila lil musalli taqaddam aw intadhir fantadhara fala ba'sa babu kenan in an ka ce ma mai sallah gabato ko kuma jinkirta ba laifi قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي mutane sun kasance suna tare sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum aqidu uzr uzrihim min as-sighari sai kaga mutun ya tattare zanen shi dan ya zan karami don in ya bude shi kawai bayyana ta kai ala riqabihim za a dauro ta wuya ai dauro darma wuya muke ce masa ko a daura sai a dan tattare faqila lin nisa sai an ka ce ma mata la tarfa anna ru'usakum kar ku daga kawunan ku hatta yastawiyar rijalu julusan suna ɗaukaka kawunan su in mazajen ba su zauna ba kaga za a ga kadiba karamci ne jama'a akwai akwai karamci akwai karamcin tufafi dibi fa lokacin manzo ne ake maka magana maza na gaba mata na baya amma mata ake cewa in kun ji an ce Allahu akbar Allahu akbar an dago to kar ku daga sai kun sai maza sun sun zauna domin in kun ka daga maza ba su zauna ba to akwai matsala babun la yuraddu salama fi salah ba ayin raddi da sallama cikin sallah idan an kai maka sallah kana cikin sallah to an kai maka sallama kana cikin sallah babu raddi akai qala حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنت اسلم على النبي na kasance yana ma annabi sallama wa huwa fi salati yana cikin sallah fa yurda alayya falamma raja'na sallamtu alai lokacin da muka dawo daga hijira inji abdullahi yace mun kai sallama akan shi falam yurdu alayya wa qala inna fi salati shughla qala hadathna abu ma'mar hadathna abdul warith hadathna kathir bin shinzir an عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي بأسني رسول الله manzo Allah ya aika ni fi hajatin lahu cikin wata bukatar shi an dalaktu sai ni tafi thumma raja'tu ni dawo wa qad qadaituha na biya ma manzo Allah bukatar shi fa ataitu nabiyya sai ni zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alai ni sallama mishi falam yurda alai manzo Allah bai bai mai da min ba fa waqa fi qalbi ma Allahu a'lam bi zuciya ta yi ta wasawasi ya abu ko a cikin zuciyata abinda Allah ɗaya san shi sai manzo Allah ya fushi da ni ne ko ko manzo Allah kaza ne ko ko dai nayi laifi ne fa qultu fi nafsi sai ni faɗa a cikin zuciyata inji Jabir la'alla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajada alayya tana yiwa manzo Allah ya fusata da ni wajada ghadiba anni abda'atu alayhi nayi jinkiri ثم سلمت عليه نسلم ما فلم يرد علي بميرا من با فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى جابر يتي سيفاد أزوجاتا بن دي فيما نفركو ثم سلمت عليه نسلم ما فرد علي يميرا من فقال يتي إنما منعني أن أرده عليك كاغا أن أرد عليك أبن دي حنيني ميدا مكا أني كنت أصلي كاغا daga nan zai san da cewa al'amari ya canza ina sallah kaga duk lokacin da kaga wannan hadisi dalili ne a duk lokacin da kai wani abun da wani zai iya shakkaka to ka dawo ka gaya mai yanzu ka hito makwabcinka yayi ma sallama yayi ma sallama baka jiya ba yanzu inda duk yazo yace wallahi yanzu in baka hatara suka ce wallahi makwabci na ina mai sallama tana yi wani mai sai ka ce wallahi ma ni ban jiya ba kaga ka gusatar da wannan shi da ya san da manzo Allah alaihi salatu wasalam ya san da Jabir zai iya dauki abin laifi ne sai Annabi ya bayyana mai wa kana ala rahilatihi mutawajjihan ila ghayr alqibla kuma ya kasance akan abin hawarsa ya fuskanci bangaren da ba alqibla bai fuskanta babu rafa'ul aidi fi salati li amrin yanzil bi sai daukaka hannaye a cikin sallah domin wani al'amari wanda ya sauka ga mutum قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بال يا اسم من زال أن بني أمر بن عوف بقباء كاغنكو يا بينا مكا بنو أمر متانن قباء كان بينهم شيء سكانس أكوي مسألة شيء أكوي مسألة فخرج يسله بينهم من زال لا يفتي يسله سكانس في أناس من أصحابه domin yana tare da sahabbansa wa bisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ka tsare manzo Allah wa hanati salatu sallah kuma tayi lokacin sallah yayi waja bilal ila abi bakr radiyallahu anhuma sai bilal ya zo ne abubakar radiyallahu anhuma fa qala ya ababakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada hubisa an tsare manzo Allah wa qada hanatu salatu sallata halarto fa hallaka anta ummun nasa kin ba za ka limanci mutane ba kala yace na'am in shi ita in kaso fa qama bilal min salat sai bilal ya tsaye da sallah wa taqaddama abubakar radiyallahu anhu fa kabbara linnas sai abubakar ya gabata ya mutane kabbara wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi manzo Allah ya zo yana tafiya fi sufufi cikin safu ya shuqqa shaqqan yana tsage sauri hatta qama fi saffi فأخذ الناس في التسبيح قال سهل التسبيح هو التسبيح قال وقال أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده كاغوج حديث شي ديني أما عنوان باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل كان أتكن صلى الله عليه وسلم في سيانك ya salafi an yi maka albishirin kujerar makka kana sallah alhamdulillah rabbil alamin ka gani misalin wannan kenan kaga wannan sai ka ce alhamdulillah rabbil alamin فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القاقر وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس وقالت يا ايها الناس ما لكم هنا نابكم to ga wanda bai zo muna ba ma ya ayyuha nas ya ku mutane malakum me ya same ku hina nabakum shay'un lokacin da wani abu nazala bikum nabakum bi ma'ana asabakum ko nazala bikum fi salati akhassum bit tasfih kuna ta tafi inna ma tasfihu lin nisa ai mata ga yin tasfih ga yin tafi man nabahu shay'un fi salati duk wanda wani abu ya same shi ya sabka gare shi ko ya same shi a cikin sallar fa la yaqul subhanallah thumma altafata ila abi bakr radiyallahu anhu fa qala ya aba bakr ma manaka an tusalli lin nas me yasa ba kai mutane sallah ba hina ashartu ilayka lokacin da ni maka nuni qala abu bakr ma kana yanbaghi libin abi kuhafa bai kamata ga da abi kuhafa an yi salliya bayna da rasulillah Allahu akbar Allahu akbar babun al-khasr fi salah sai rike kwibi a cikin sallah alkhasaru shine haka annan sai ibada ce ta ta kristoci su ga wannan abubuwa kaga wasu kristoci da birtattu suna tsoma mutane cikin ruwa ina ganin kun gansu kai jama'a da ka gansu ka san da dai wasu kristoci wani dan abun ga yana nan dan maqta yana nan na wasu kristoci masu wanke za su yi musu a Kaduna ka san daga wannan wannan ma in suna yin su mu musulmai wallahi duk musulmai duk kowa musulunci zai koma domin mi domin wani abu in ka ga dan ta'adda yayi shi yana nufin wai shi da'awa ne zuwa ga addini sai ya bata ma addinin nashi wallahi sai a kama mace alhaji salu a rike ta wai a ta'aza hannu haka a kama ta a tsoma cikin ruwa a tado ta cikin cikin rafi sannan a ce an mata wankan tsarki haba jama'a eh hadda ayat bakara sibgatullah wa man ahsanu min Allah sibga ko da ya bata ta ma aya wallahi zaka al'amuran mala alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matil islam قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن الخصر an hane shi daga sallah fi salah al-khasr fi salah rike kuibi cikin sallah وقال هشام وابو هلال عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا امرو بن علي قال حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا اهنا متن يصلى yana rike da kuibi domin wannan dabi'a ce ta yahudawa babun yufkiru يذكر الرجل الشيء في الصلاة ها
يفكر الرجل
آه.
يفكر في نسخة يفكر وفي نسخة يفكر إيه. دو يا دوراس يأتي في نسخة أكوي يت- يتفكر ما في نسخة كما تفكر قاوة نسخة كما يفكر متن يا سلا ينا تناني وقال أمر رضي الله عنه إني لأجهد جيسا وأنا في الصلاة ina shirya yaki ina cikin sallah to wannan kuma me zai nuna maka aka shirya yaki cikin sallah kenan har sallar ta kare ma kai abin da kake kenan a'a wanga yana nuna ma tunani ne amma kaɗan yanzu kana sallah sai ka tuna wani abu ka ce in an tashi kawai sai a tsara abin ga a yi kaza sai a ga wani marar lafiya ko a yi wani babu laifi a kansa ba wai yana nufin tun farkon sallah shi yana wannan tunanin ba قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمرو هو بن سعد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أقبى بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي العصر صلى الله عليه وسلم اتنا يصلى العصر تعالى من الله فلما سلم قام سريعا كاغا من الله يتاشي لغغاوة دخل على بعض النساء يشيك ساشا ماتن ثم خرج سيفته فرأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته mutane suna sai ga alama ga fuskokin mutane suna ganin yayi gaggawa kala sai ce zakartu ana fi salati tibran na tuna wani wato dala wato tibran shine yar wata zinariya inda na agun mu fakaretu an umsiya sai ni kyamaci in yi marece au ya bita inda na fa amartu bi qasmatihi sai ce ku je araba eh dan kar ta kwana a wurina kadiba dai sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن اي cikin sallah ne yayi tunani بكير حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن في الصلاة إذا أذن في الصلاة أدبر الشيطان إذا أنك كري صلى الشيطان زي بعد باي له دراط ينا توسى حتى لا يسمع التأذين هبا زيجي كرا صلى فإذا سكت المؤذن إذا ما كرا صلى يشلو أقبلا فإذا سويب إنك تار صلى أدبر سي بعد باي فإذا سكت أقبلا إذا يشلو سي هسكنتو فلا يزال بالمرء bai gushe ma mutun ya kulu lahu uzkur ma lam yakun yadhkur tuna kaza abinda baka tuna ba hatta la yadri kam salla sai a waye gari ma raka nawa kai baka sani ba qala abu salama bin abdurrahman idza fa'ala ahadukum dhalika idan ɗayan ku ya aikata haka fa laysa sujudatain wa huwa qa'id ya sujada guda biyu kenan idan mutum bai san abin da ya sallata ba kun ga zai mai da abin ƙasa sai ya ƙaro sa'annan yi sujudu sahau وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي الذئب عن سعيد البقبوري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس متانينا يا أكثر أبو هريرة ومتانينا يا أبو هريرة يا ويتا ko da yaushe ce mana manzo Allah ya ce falaqitu rajulan sai ni hadu da wani mutum fa qultu ni ce bima qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bariha fil atma wai mai manzo Allah ya karanta jiya cikin sallar isha'i faqala yace la adari dan sani ba irin maganar da dai mun kai ran nan eh mana ranar yau ko mun ga ce yanzu haka kana gani in mu da an kace sallar subahin ta ta ta ta, ta abin su nawa an ka me an ka karanta bai sani ba fa qultu yace lam lam ta shahada shin baka halarce ta bane ala yace bala qultu lakin an adari ni na sani ba wai shi bai sani bane da yace mai bai sanin ba sai yace to kai baka je sallar bane da kake tambaya ta qara'a surata kaza wa kaza ya karanta sura kaza da kaza me mahallin shahirin wannan hadisi ha madalla kuma yana nuna maka cewa idan mutum yana bin liman wajibi ya kiyaye abinda liman ya karanta yana in ya kasance shi ya bi liman kenan tafakkurin shi da tunanin shi da abun shi duk ya sanya ma ya kasance har ya kasance bai sa abin da liman ya karanta ba akwai matsala yau musulmi kenan ya yi dare Allah ya mana taimako dan mu kai wanga ga sahabu insha Allah juma'a mai zuwa jazakallahu khair